أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a sha ɗaya ga wata na juma'atar akhira hijira shekara takwas, wanda ya dace da goma ga wata na uku shekara bakwai. a tafsirinmu sati da ya gabata mun tsaya cikin suratul araf mun tsaye aya ta 58 ta wannan sura suratul araf insha Allah yau za mu hara daga aya ta 59 ta wannan sura suratul araf bismillah ala muhammad
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نعم أنوى wannan sura dai farko mun ji tana magana
ko ta mana magana kan asalin samuwarmu a wannan duniya dalilin wani kuskure da babanmu adam alaihissalam ya yi wanda shine baban mutane gaba daya to wannan abin da ya kasance dai mun ji yadda allah subhanahu wata'ala ya saukar da adam da iblis adam da matar shi zuwa ga duniya da bayanin cewa wanda allah zai aiko da manzanni da dokoki wanda ya bi doka ta allah ya koma wannan gida na aljanna wanda kuma bi iblis kuma shi kuma gidan wuta to wannan nuhu alaihi salam shine farkon manzo da aka aiko bayan lalacewar duniya kamar da ya zo a cikin ruwa sun tabbata bayan adam alaihissalam ne da aka yi karni goma mana shekara dubu a saman ƙasa ba a san bautar wani allah ba daga baya mutane ta hanyar girmama wasu magabata nasu ta yin sura irin yadda ake a yau cikin garuruwa na duniya a yi hoton wani dan a tana da shi ta wannan hanya bayan tsawon zamani asali mutanen kwarai ne yau da gobe iblis ya ta wannan hanya ya ba su labarin uwayensu idan suka rasa ruwa suna neman agaji a wajen wa'annan bayan allah na kwarai ina dai ake gai a yau neman tawassuli ko neman albarka wani mai albarka ya kai mutanen da cikin shirka da allah su ma wancan na warko abin da kai su kenan mutanen kwarai ne ta hanyar wannan ne iblis ya biyo baya kuma ya maida su bautar wani allah kennu alaihissalam shi ne farkon wanda aka aiko duniya farkon wanda ya gwagwarmaya da bautar wani allah shi ne kenan a wannan sura bayan labarin adam alaihissalam allah ke bamu labarin wannan annabin allah nuhu alaihissalam allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi hakika mun sabaka mun aiko da nuhu mun aiko nuhu manzo zuwa ga mutanen shi kina a matsayin ɗan saƙo na Allah wanda Allah ya ba saƙo zuwa ga duniya a wancan zamani daga cikin irin kira da ya yi faƙali ya ƙomi budullah malakum ni ilahin ghairu ya mutane na na akwai dangana abu cewa jama'ata ya jama'ata ya mutane na ku bauta ta mu Allah shi kadai domin malakum ni ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta na gaskiya in ba Allah ba kuma yake gaya musu abinda yake guje musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim kuma ni ina guje muku azaba rana mai girma ma'ana ranar kiyama wannan yanwa shine farkon manzo mun zamu ga cikin alkur'ani sura din gurungum Allah ya mai suna suratul nur yanwa wannan iya karantar da kai mai da'awa cewa ashe da'awa ba karamin aiki ba ne kuma ba a gajiya ba a hushi a fasa ko me ya biyo bayanta ka ɗauka nuwa alai salam akwai wannan karantarwa idan mun diba a waccan gajeruwar sura wannan aiki da ya zo da shi ya yi baki iyawar shi Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin inda ya zamana yake jaji inda yake inda yake ma Allah jaji qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا
فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
بدين يسر السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا استسلموا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دونه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا مسكين ومكروا مكرا كبارا وقالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يا وكان مما خطئتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا حسبوا ɗan uwa alaran ma ja wannan ayoyi masu yawa nan akwai darasi kwarai game da ɓangaren da'awa da kai mai kira da kai wanda ake kira a nan kaga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan annabi na farko ko manzo na farko a saman ƙasa bayan adam alaihi salam bayan irin abin da ya tabbata na cewa manzo ne na allah ya ce ƙala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara ka san aikin ba kaɗan bane iyawa Allah ya jaje ne tsakanin shi da Allah Allah ka ba mu labari yace ya ubangiji ni dai aiki da aka aiko ni na kirayi mutane na dare da rana bashi da dare bashi da rana amma falam yanzu falam yanzu na ga ta falam yanzu dum du'a yi la shirara kiran da nake yi dare da rana maimakon su yi imani da ni su amsa kira he ma tsarin gudun gaskiya suke adawa su kullum karuwa take haka halin su kenan a bayan haka yace وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا kaga halin yace Allah duk lokacin da nake rayu su kuma ina musu wannan kira ne dan amfanin su dan ka gafarta musu kurakuran su na bautar wannan Allah ga mun wata kenan amma dan adawa da rashin san maganar ka ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauki yatsotsin su su tone kunnan kan ma cikin muke cewa dan adawa ku je wa ku ba sa san maji idan ka zo wuce ta wajen shi ma dan ma kaga jin me yake cewa sai su sa yatsa a kunnen su liki wastaka shausi ya bawo akwai nan adawa da aka mishi yace bayan sun rike kunne za su rihe kansu kan ma su gani ku ji wannan abin da aka yi ba sa son jin shi ba sa son ganin shi haka ya ci gaba da yi ba a ce wa asamu wannan abin da nake kiransu na barin bautar wani Allah sun doke sun ci gaba wastakbaru istikbara sun yi girman kai wajen daukar gaskiya ya da kaman su a kawo su wani sabon abu abinda uwaye da kakanni ke yi sai yau ka sabuwa suka yi girman kan daukar gaskiya biyo hasa yace summa inni da'awtuhum jihara ya Allah duk da haka iya wadin irin wai hanyoyi usulubin da'awa a cikin da'awa ko iya ga mu usulubin da'awar da ya bi yace nayi kira in zo alana cikin jama'a a mazamni cikin kasuwa ya kira kira zuwa ga Allah ku koma ga Allah ku wasa kaza kaza cikin mutane ina yi ahili sun mu inni alantu lahum wa asrartu lahum bi tarara ya Allah kuma nayi in daga murya in sassauta murya duk nayi dukkan nan wanda hanya ya bari dare da rana cikin jama'a ƙasa-ƙasa da sama-sama ƙasa-ƙasa duk wata hanyar da awa ba da biyu ba kuma yake fi kultu suka bi rabbakum innahu kana gaffara ina gaya musu ku nemi gafara ubangijinku innahu kana gaffara ubangiji na duk lahin da kuka yi idan kun tuba gare shi zai gafarta mu kuma sai ki gafa ta fa'ida ko ba a banza ba akalla ya jero wasu fa'idodi guda biyar a hili gare su in su kuma zuwa ga Allah ya ce yursi da sama alaikun midirara idan kun koma ga Allah bayan ya gafarta muku zai zuban muku da ruwa mai yawa daga sama wai mututukun bi amwadin zai kara muku dukiya abin dole da ba a ba ku ruwa a ba ku dukiya wa bane zai ba ku diya albarka wa ja'alakum jannatin zai ba ku garake masu albarka wanda alakum anhara kuma zai ba ku garaken babu wahalar ban ruwa ƙoramu suna bi kurin da za a kun ruwa ji dan wajen da wani aurici malakum la tarjuna lillahi waqara mutane me ya same ku me ya akan ku ke hana ku neman nutsuwa ku girmama Allah subhanahu wataala duk dole ne mu da kiran ku yake cewa kada khalaqakum atwara alhali Allah ya halice ku atwara kuna mani dukan jini tsoka kashi a suranta a busar a hudu kaɗan wa duna bai shi kwaya ga Allah ba a tsuwara kowane mataki iya ba da kudura ta Allah mani ne aka mai da jini wani aiki ne aka yi shi ma ya sabar ka haka nan an yi wani aiki wannan jinin aka mai da shi tsoka wani aiki ne aka yi na kudura tsokan wannan aka mai da ta kashi wani aiki na kudura wannan kashin aka cika shi da duk abin da ake bukata na kayan ciki da jinjuyi da komi dole ake na kudura bayan wannan aka busa rai namiji ko mace duk wannan bai ishe kuma girma Allah subhanahu wataala me ce gaba da alamtaro sai ko yake ce alamtaro dinan wa yana jan hankalinsu na mi su san girman Allah saboda wannan shirmin ce bauta ma buku ce alamtaro kaza kalaka Allah subhanahu wataala ibada buku ga yanda Allah ya halitta samai bakwai waje alkamar fihin na nura yadda Allah ya sama bakwai ya sa wata mai haske a ciki ya ba wata haske waje alashamsu siraja nur an ce daga nan yadda bata cewa ashe a nur haske ne wanda ke sababi daga wani abu ya ce waje alashamsu siraja ya sanya rana ita ce haske mai zaman kai kamar da ke tabbas cewa hasken wata ba rashi ba haske ne ba mai zaman kanshi ba haske ne daga rana shi ma ya samu yake bugo mana muna gani rana ita ce mai hasken wata shi ma daga nan ya samu wannan duk aiki na Allah subhanahu wata'ala waje Allah kamar fiye nuna waje Allah shamsa tiraja ya sanya kenan rana hutula mai haske bayan wannan ya ce wallahu ambatakum min al'ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yakhrujukum ikhraja Allah dai da ake kira kada ta ba Allah kuma ka ba Allah da ake kira kada ta da ibada asali daman shine ya samar da ku daga cikin kasa hudu asalin hatta halittar adam an same ta kasa kuma zan iya bayan cikin ruwa tabbatata cikin mutum amal Allah subhanahu wataala da ya halittar adam ya sa an ɗauko ƙasa daban-daban daga wuri daban-daban aka gama aka gama kasar aka cibra aka dama ta ta bi matakaiya tana tana kasa tana laka ta fara yabki aka koma kaman kasko dai aka busa rai daga ƙasa ya ji ana samun sa manzo Allah ke ba labari subhanahu wa ta'ala yake cewa dalilin ta- wannan dokowa da aka da ƙasa daban-daban shi yasa halin mutane yake daban-daban kaga baki kaga hori masara masara jajaja gashi nan kafin ori gashi garwaye da iri-iri malaka daga wannan sababin kasar ce daban-daban wadda aka yi mu shi yasa irin mu ma ke daban-daban yace haka wajen hali kaga mai kaushin hali mai ta- mai taurin hali haka yadda kasa take wata mai tauri wata mai taushi haka halin mu yake manzo Allah ballabani wa duk wannan ana kwatanta kudura wannan Allah da ake kira a kadaita da ibada shi ya halice mu daga ƙasa wannan daga ciki ya halice mu kuma zai mai da mu cikin ta idan kwana ƙare wa yukhrijukum ikhraja kuma ya sake hudda mu din lokaci yayi lokacin kiyama wallahu ja'alakum arda bisata Allah shine dai ya sa muku ƙasa kaman gata zaman shinhuda ka sheka da gudu shine dai Allah ya ce da tutuluku mina subulan fijaja ya ba ku ƙasa don ku yi hanyoyi masu girma masu wari ku yi abin da kuke so na tafiya ko ina ku tafi dan wajib da wannan bayani da wannan jan hankali da nuhu ya musu na bangaren matsayin ni'imomin Allah gare su na kudura ta Allah girman Allah jawabi nuhu ke cewa qala nuhu rabbi innahum asawni واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلى خسارة ومكروا مكرا كبارا يجي الله وإن وانا كرا دني وإن جماعة وعسوني sun saba mini kin sun ki amsa kiran da yayi wattaba'u man lam yazilhu malu wa la khasara maimakon su bi ni matsayina manzo na Allah irin alkhairi da nake kiransa zuwa gare shi alkhairin duniya da lahira amma sai suka bi wani mai kira na bata wanda bai kara musu komi dukkan a ba bai kara musu komi illa tabewa kaga nan menene kaga za ka ga mai kira zuwa ga Allah wanda za ka samu anwanin duniya da lahira in ka amsa kiran Allah amma kaga wai ga wani abanza batacce mai batar da su shi suke bin kiran shi a wannan ba shi ne halin mutane a yau ba a yau halin mutane kenan ana kiransu zuwa ga Allah ba wani intiri daya na al'umma kiran ku koma ga Allah ku dogara ga Allah ku koma ga Allah ku bi dokokin Allah kun manzon da ya aiko amma ba shine kira ake kira kira sunna ba kira kama sunna ba me wani ɗan tere ake kira mata ba wannan wani kira ahlu sunna suke yi bayan kiran bautar Allah bayan bin manzon da Allah ya aiko mu ba Allah mu kada ta Allah da ibada kan mu kira kowa sai Allah ko mutum ko annabi ko wani wali ka a kira kowa Allah aka ce a kira ko mutum a kira suka kalli mu ko malam wani ko malamin mu Allah kurin aka ce a kira ya ba Allah kurin a haka surkulle a haka sihiri a koma ga Allah kurin kuma manzo da Allah ya yi ko a mai da'a a mai biyayya me masu kishi ya kiran sunna a ku kyale su ya za a ci kan malam wani a ce shi ba zai ce ba kan malam wani abin da babu abin da ya hudi kamar wani da abin da gada uwaye kakannu ku ce ba a yi wannan yan a rataya a kulla a yi ai lakani ne har suka ce ba a rike mu bayan Allah tsaya kan gargajiya abin da aka yi su koma da kyau a ci gaba da shi shirka da Allah bin wannan Allah doga da wannan Allah rantsuwa da wannan Allah ana nema a gyara a wasu kira suke a gefe a ku kyale su sabon addini ne ko mai sabo ƙur'ani ne sabo ko ko hadisin me a cikin sabo akwai aya sabuwa abin da ake kira ƙur'ani da ke hannun kowa a buɗe ya aiki da ƙur'ani kuma kawo sabo na allah da ke hannunka yake hannunku shi aka ce a komo a yaki da shi kuma sun da manzon da allah ya ko hadisai da akalla sun ba shekara dubu da kusa da baya ba mu ce magana malama ne ko malamin mu a hadisin suke hannun al'umma a ɗauka mu da kulmun homu addini a tace addini a yi addini tacece ba shirka ba surkulle ba bid'a a yi addini sak zuwa ga Allah kura shi da kira sunna amma suna nan ana kira zuwa ga addinin Allah totar zuwa sunna sak amma suna kira a a kyale su kuma me a yan uwa kiran ake na sunna me a ta kyale su ka abi su ayi ne ayi gargajiya abin da aka saba yi na turkulle da qur'ani akan ayoyin Allah a juya a haukata wannan a sa wannan a wa wannan kurciya a wa wannan magani a ba karuwa a ba barawo a duk wani abin da ake yi shi ne ake a gyara su kenan a ci gaba da abin da aka gada marasa kyau shi mun wasu kenan kaga nan to shi nuhu nan ke kira Allah duk wannan kiran da yi duk wannan bayanin da yi yace amma gashi wattaba'u man lam yajiduhu man waladu la khasara sun bi wanda kiran a kauni ni ga kiran ke musu amma sun saba mini sun ki min nawa suna bin wanda dukiye shi da diye shi ba sa kara mai komai illa tabewa kaga da kenan wani babba ne a gari wani wanda ake ji ne ma ake bi ake bi aka bar nuhu alaihi salam ya ce wa makaru makaran kubbara ya ce Allah wani mutane sun yi makirci wannan gani sun yi makirci makirci mai girman gaske wa qalu la tadarun alihatakum wa la tadarun waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa la yaguqa wa nasara wa qad adallu kaseera Allah ce yace nu yace ya Allah sun yi makirci makirci mai girma domin sun yi sun yi kiraye al'ummarsu ku bar abin da kuka gada na bauta uwaye da kakan sai aka jera manya manya wani mutanen ku bar waddan ko suwa'a ko ya kuka ko nasara dan wannan na ga muku labari ya tabbata ruwaya asalin waɗannan sunan wasu bayan Allah na kware ne aka wayi gari aka ci aka ake aka dauke ta abin bauta ba Allah ba to shi yanzu ce kiran waɗannan abin da aka gada waɗannan abin ake bauta ba Allah ba a ci gaba da bautar su a bar Nuhu alaihi salam da yake kira zuwa ga Allah haka ne aka yi ɗan yan uwa kira zuwa ga abin da aka da iya kira su zuwa ga Allah don wannan a yau na baku labari sati da ya gabata a yanzu haka da yawa akwai bayan Allah na kwarai sun ma addinin Allah hidima sun yi aiki na kwarai amma shaidan ya biyo baya ya dirmiyar da mabiya wajen girmama su suka waye gari a cikin bautarsu na ku labarin abdulkadir jailani iya cikin da malaman sunna suka ma shaida cikin sai da alamun nubala ku diba cikin mutum fatawa dole imamu zahabi haka ibn taimiyya ya sun ma wannan bawan allah shaida iya cikin bayan allah na kwarai ana kan fito a cikin waliyan Allah ya san addinin Allah ya aikin Allah amma ka koma yau kaga da yawa daga cikin masu girma shi suna kiran shi ba Allah ba mutum zai fadi ya kira Abdul Qadir ko ko Jalani sun ke kira abu da yawa wanda alittawan shi ya saba abu da yawa da suke yi to ku ga kenan ba ruwan Abdul Qadir da su kan ku soki Abdul Qadir ku soki mai kiran shi ba ruwan Abdul Qadir da su ba ruwan su haka nan kusa dan fodiyo Allah zai kawata mishi ribin ta wannan fodiyo yanda yake kira kan tauhidi kan sunna amma yau ka je yanda ake a hubbare kabarin shi akwai cikin kabilu wasu al'umma a cikin Nijar a cikin nan amsa Afirka wanda ma ba sa zuwa Makka he sun je hubbare duk mai jin ina ga BBC ko ko alhaji Amurka ina ji a wannan sallah na wadda tambaye ki a radio ya hudu ga duniya an je wajen taron na hubbare suna cewa ai su wancan ɗan ya je nan kamar ya je maka ne ba to ji radio haka ne amma amma idan haka na hakika haka haka suke kuma haka ga a radio a ranar tabbata da yawa sun je hubbare wasu maimakon su je maka can ma ɗaya ne maka hali kuma suna ce ma ka je can da farko ka je maka wallahi kuma sallah suke suna cewa musulmi ne amma ka ga ɗauki makabarin kaga shi amma ba haka yi ba shi ba haka ba kan da wajen kewa bai karantar da haka ba ya ma haɗa haka a dattawan shi haka shaidan yakan yi haka ya biyo bayan mai gyara ya rika neman batawa amma shi ne hanya ta faru da magabata kullum ka san da cewa ya yi kokarin riki jigo shi ne littayin Allah da sunnar annabin da Allah ya ku amma idan zaka bi wani a hanya yakan iya ɓace a kai maka bishi shi mahimmancin kira bautar Allah zatatta kan ibadar Allah kan kitabu wa sunna a yi su kuma akan fa'inta ta magabata na kwarai wannan shi ne aikin mabannata su zo daga baya su ɓata gyara hakan a yi hankali shi ma nuhu abin da ya kai su kenan ya barin mutane shi ka da kenan koka da'awa aiki ne ba karami ba kuma wannan aikin tsawon shekara dubu kai shekara kai shekara kai talatin ishirin hanzu abin shuru kace shuru alhamdulillah alhamdulillah mai yawan ba da awon sunna a nan alak alhamdulillah wani ce shekara daga nawa shekara nawa da shahu alhamdulillah duk an gada kai shekara hamsin ma hamsin ce ma na imani farkon a hutu da'awa da sunan sunna a da magaran dai ishirin ga watan janvier katurban ons le 20 janvier aka fara hutawa a hili ba a masallaci ba a hutun a hili a yi kiran sunna alhaji ibrahim bawa shi shinkawa shi ya fara zauwa nan daga takawa cikin malaman nigeria ya wa'azi a nan a majema arman imam imam gaji arman imam gaji aka fara wa'azi da suna hili duka shekara nawa shekara nawa ce yanzu kenan duka 20 da nawa ne 26 duka to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da an kana birni ko ina ne masallaci ɗaya ta kaɗe ka zo maje ma shi ma sallah guda bai ce ba juma'a ɗaya duk garin ne ka zo ka zo maje ma kowa ya zama jama'a da sunna a yi sallah yanzu na juma'a ma nake ahli sunna imam ahli sunna akalla muna da zuwa takwas a nan garin takwas inda ake inda ake juma'a juma'a ta kai takwas wannan lewan limamin na hadu suna wannan na goma ko to kaji an ma goma wannan duka hadu suna na juma'a ba sallah guda biyar ba da sallah ta guda biyar ɗaya gare mu akalla muna da sallah masallaci inda aka sallah guda biyar wajen arba'in ko ɗaya ko da biyu gare mu arba'in da wani abu arba'in da wani abu a nan garin alhamdulillah to wai aikin da ake so da zunubi ba shekara nawa yi duk wai ba musu amma illa yan jama'a kadan ha bayan Allah shaidan mu kenan shine nan Allah Allah ke labarin wannan bawa na Allah bayan ya kira faqali ya qum ibudullah malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ya mutane na ku bauta kama Allah ina muku tsoron azabar wuni mai girma me suka ce kala mala'u min qaumihi qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin me ce kuma qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin Allahu akbar an waka jala an waka ji da kunnan ka abinda aka yi bai ba ka fara ba duk wannan bayanin Allah ce qala la mala'u min qaumihi manyan garin almala manyan gari majority masu iko a gari masu fadi aji su almala masu fadi aji suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin kai nuhu mu muna ga kurin kurin kai batacce ne kara batacce ne hili ba wani wuce ba ga batacce a hili karara sai kai na magana batacce gashi mubin dalal fi dalalin mubin kare ya kawai ya ce ‘yan mutane na laifin biyu da lalata ni ba bata ba bata ko ɗaya tare da ni babu bata tare da ni amma menene walakin ni rasulun rabbil alamin ni ba bata ba ba na cikin bata amma da ni manzo ne manzo ne daga jin halittu gaba ɗaya kuma matsayi na ko ba a tacce bane ni manzo ne daga ubangijin halittu gaba ɗaya uballigukum أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون kenan manzo ne daga wajen ubangijin halittu gaba daya aiki na uballigukum risalatu rabbi in isar muku da sakon ubangiji aiki na kenan gurin ni ma kenan isarwa ke kurin in isar muku da sakon ubangiji na ya ce wa an sahu lakum kuma ina muku nasiha ne ina ga muku zunzurutun gaskiya ina ga muku zunzurutun gaskiya dan ku nasiha kuma wa a'lam min Allah ma la ta'lamun ina da wata masaniya daga Allah ku ku san da ita ba ke ni manzo ne daga Allah Allah na mun aike iya ana muku kashan abin da zai biyo baya fa wannan shine kamar da cikin sai musulun manzo Allah lokacin da ya zo hajjin ban kwana irin wannan kamar da ibnu kasir ke kawo ruwayar ƙarshen wannan masala ta aikin manzo na Allah isarwa yayi da ziyar da al'umma shi yake cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hutuba a rana arfa a cikin bayani da ya ce ayyuwan nas innakum mas'uluna an fama antum qa'ilun qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahata فجعل يرفع سبعه الى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد عليهم اللهم اشهد اللهم اشهد annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya game da musulmi ma mahi yawan taron musulmi a arfa ya yi hutuba ya hutuba ya ce ya mutane ku innakum mas'uluna anni za a tambaye ku a kaina sako da aka aiko ni zuwa gare ku na isar kin za a muku tambaya a kaina fama an tuma ƙa'ilun mai za ku ce wata amsa za ku bada a kaina kan aiki da Allah ya aiko ni da shi nan gaba ɗaya tara arfa suka ce na shahadu an na kaɗa ballagata wa addaita wani sa'adu mun ma shaida ya rasulullah mun ma shaida ka isar ka ba da saƙon Allah ka yi nasiha in suka yi wannan kalama sai daga hannu sama sai mai dace Allah kamar shaida kansu Allah kamar shaida kansu ina ke daga hannu sama Allah kamar shaida gawa sai gwada ga mutane sai da su uku na zo na isar da komi yan wajen Allah ga musulmi mai hankali mai hankali dan Allah wannan manzo a yau bayan ya koma ga Allah wannan sahabai ne tara mafi karamcin al'umma a wani ƙasa bayan shi kuma ya suka yi shaida ya isar kom ya isar kuma a wannan rana ta sabkar da cewa addini ya cika addini ya ƙare wata ni'ima ta ƙare amma a yau wani kurin ya ci ya ƙoshi ya ilimi ya tara karatu da sunan yaudara yaudara ce mu don karatun Allah kiyar da zo ga Allah na manzan Allah ya shekɗin wa shi ne matsayin mutum malami bin maganar Allah da manzan da Allah ya ku shi ma manzan da Allah ya ku in wa Allah mai shaida shi ma bin wahayi ne ki manzo mai kaga ba bi kai ka kaga kuma ka tsira manzo Allah kai shi dan wa bi yake Allah mai shaida bi yake bai san zuciya iya bi da ko Allah ta kai kun yayi amma kai kaga mutun ya ce ku ji shi ma ya kai ya kai tsara ma Allah dini ku shi misan Allah ne to inda addinin Allah ne Allah ya cika inda inda duk wanda ta kama shirme a take shirme inda addinin Allah ne shi Allah wadi kuma sai ya wadi na isar ba abin da saura da abin da yayi ba to ba shirya bace kai imani da haka ya ce ubangijin ina isa muku sarata rabbi sako na ubangiji na wa an sahu lakum ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san da wani abin daga Allah wanda ku ku san da shi ne ce gaba a wajibtu أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم sai mutane kuna al'aji kuna mamaki ne cewa Allah ya sabkar da wa'ayi akan wani mutum daga cikin ku kuna mamaki ne shi ne kuce mamaki liyunzirakum shi kuma wannan da Allah ya aiko ya aiko shi ne kuna mamakin Allah ya aiko da wani ya mai wayi don ya muku galgadi kuma kiran baya muku galgadi wani tattaku iya muku wannan galgadi ne Allah ya aiko shi ya muku galgadi don ku zamanto masu bin dokokin Allah wala allakum turhamun kuma karshen al'amari mun wa aiko da manzala zuwa gare ku don a ji kanku ku samu rahama ta Allah shine aiko da manzo na Allah a shirye da ku ku bi dokokin Allah ku samu rahama ta Allah shi ne fa'idar manzan Allah cikin amma duk da haka فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين na'am fakaddabu Allah ta duk da wannan bayani da ya yi suka ƙaryatar da shi ƙarya kake ku ji wa duk da wannan bayani da ya annabin Allah ya mazo da Allah aka ƙaryatar da shi fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulk sai zamu je insha Allah ba cikin hut zamu ga dogon bayani insha Allah kan masalar shi nan zamu ta a takaice Allah ya ce muka tsiratar da shi Nuhu alaihi salam wa man ma'ahu da sauran masu imani da shi ɗan jama'a kaɗan a cikin jirgi ɗaya kaɗan su wa aka raƙa nan ladina kan sabu bi a yatin muka dirimi yadda wanda suka ƙaryatar da ayoyinmu kaga duk duniya duk yawan mutane ba ruwan Allah da mafi yawa wannan ƴan kaɗan kin masu ima da nuhu su kaɗai suka tsira Allah ya dirimi yadda sauran waɗanda suka ƙaryatar da shi me dalili innahum kanu qauman ami wayannan sauran mutane mutane ne makahi na makahi ba na ido ba wanda ba sa ganin gaskiya ba sa gane gaskiya ana musu kira zuwa gaskiya idan su arhe ba ruwan dalilin haka Allah ya halaka su kuma na nan zan labari
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أوا والله يعني كل قرآن متيمة كراتون كمان كراتون تانوس كمان كراتون تانوس تدبر shin za ka iya amfana da shi in wani ɗan wani zan ka tsaya an baka labarin ad an baka labarin tsakanin adam a ta'al da nuhu shekarar dubu aka yi duniya kan dubu aka yi ta huce yanzu yawan an zo an yi nuhu mun ji su ɗan labari da maka a cikin yan mintuna labarin wata rayuwa ta zo wajen shekarar dubu ba hamsin ta wa'azi ko nuhu wa'azin ne da yi shekarar dubu ba hamsin ko ta ja mun an maka ɗan labarin a taƙaice an wani rayuwa ta aka a wannan duniya aka rayu a nan aka rayu iya hudi rana ta hudo ta fada ta hudo ta wada a yi wannan wannan ya mutu wannan ya zo haka aka yi sai tsawon shekara dubu ba musu ana wa'azi sai zai gaji ya shekara hamsin sattin sai gaji abin ga abin haka gaji ya abin ya kasa gani haka dubu ba hamsin aka yanayi kun wani wa'azi sun surutu a yi da dare a yi da rana a yi a cikin jama'a a yi abin a gida ta hanyar da biya bi yanzu an kare an yi bayani an daɗe fashi ta huce ka yi tunani a kanka wani karni ne mai yawa da suke a duniya wannan aka ya huce amma wani labari wani labari kaɗan daga cikin labarin wannan karni wannan karnoni yanzu kuma Allah yake ce maka wa'ila adi wasu kuma ta jama'a daban adawa zuwa ga adawa su kuma mana arsalna alaihim akhawun huda mun aika musu dan wasu hud amma aka ce adawa sai kuka ji labari adawa adawa wasu jama'a ne da muke rayuwa haka suke ci suke sha suka mulki ju Allah ba su duk wani da ya ba dan adam saboda abin da ba karshen jiki da komai har ta kai suna alfahari muna ce da min wa kuwa wani makarin karhi da dukiya suna isa suna ga su mi zai su ma sun kai da gawa kurin me ga kangare mu ma Allah kangare mu ma Allah me kangare mu ma Allah Allah ba tsawon kwanaki dan suna ta tibar mun tarihi dan abu dan ba ne shekara da shinku ke balaga ma sai ya kai ya kai namiji shekara da shinku suke ta albatari kan da girma dan waka saman abu ne wannan hodi ina ga duk masu karanta dai ko kallon abin da shayi kwanaki an gudu wani gawaki wannan kada kan labarin albatari ne an gudu gawa gawa tana nan ba ta cince ne ba a haɗe gawo su mutane wallahi wani ne ya tsaya mutane masu binciko gawan a kusan kan gawan sai kamar ya bace ku mutum ne gaba ɗaya mutum ne ɗan adam amma mutum namu na yanzu kamar ɗan ƙari ne kusan kan nashi ɗan ƙari ne ya kusan kan ƙashin kawai abin ƙashin kawai haba kuma tuno ne ƙashin kawai kuma na wani kwabri kuma na a haɗe ƙashin kan a haɗe da wuyan ga su nan mutum da cikin ke a gwada ma an yi wasu bayi masu girman halitta a wannan duniya sai Allah ba zai iya kai karfi ba wani magana na'ura za a je dutse a hannu a sassaka a gyara a gyara inda ɗan wa za ka diba akwai da zai sada gasa kuma baka je ba ka diba cikin abubuwan sadarwa in ka ga kamar su ana wani abu za ka amma dutse an mai taka an gyara an a cikin dutse sai ka rasa da me aka yi wannan aiki da hannu dutse ina ga da an- na ga wata film da aka gwado garin dan wanda wai an yi sa an manta sun zama tarihi a dawa mu a qur'ani mun karanta malaman tarihi sun karanta sai ina ga wajen he amma milu san wani abu milu san wani abu nan aka ma gano wasu gidajen su a nan kasa kasa wannan ne wannan kasar wannan ta cikin wannan kasashen hadis amma cikin wannan cikin wannan ne a gwado gidaje a cikin kasa wurin an manta ana sai a saman kasa a cikin gidajen kasa gidaje na dutse wa dutse da wannan ba da ba wannan birji ba birji ba dutse da wannan wannan katin dutse wannan sakara da wannan katin dutse na wannan na ana kanya dutse katin bungurme me za a saka a gyara shiga a gida ciki haka suka raya sama kasa wannan ga dukiya ga karfi ga komai na basu kan ba yi to yalla ce adawa wa ila adin akahum huda adawa mun aika musu dan uwansu aka ce na kabila ba da abiri ba dan uwansu ba hud shi ma dai qala ya qaumi ibdullah irin dai kiran guda ne yace ya mutane na ibdullah shi ma kiran dai kenan ku bauta ta ma Allah duk kiran da adawa suke yi ai, ku komo ku bauta ta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta na gaskiya wanda ba Allah ba kiris kenan ku bauta ta mu Allah ba ku da abun bauta da gaskiya in ba Allah ba afala tattaqun shin ba za ku yi tsoron Allah ba nan jan hankali ne ku ji tsoron Allah ku haka bautar wannan Allah me wata amsa aka ba shi ma قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ من قومي قال الملأ الذين كفروا من قومي sai shi ma ne manyan gari majority masu wadi a ji a gari su kullum suke magana masu wadi a ji manyan gari su suke da gari su suke wadi a ji wanda ake bin magana sa a gari ko qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi he wa'inda suka kafirce ma Allah daga cikin jama'ar hud ga amsa ga kiran da ya musu ku bauta ta ma Allah shi kadai ba ku da abun bauta in ba shi ba ba za ku yi tsoron Allah ba sai manyan gari suka ce manyan gari kafuran kafuran inna lanaraka fi safahatin wa inna lanuzunnuka min alkadibin kahud muna gani kai ne wawa ne kurin jiwa jiwa wai annaba da yawa kai ne kun muna ga muna ga wata wauta ce tare da kai mun ji amma gani a ga in ba wauta ba a wajen su ya za a yi duk wannan abin da aka isko uwaye da kakannu na yi abin da kowa ya sani ake karamawa ake girmamawa kace duka a bari a koma ga Allah daya kai kuna kan kai dai wawa ne subhanallah eh kai kullum muna ga wawa ne wa inna lanuzunnuka makadib kai ba ma magana wauta muna dokan ma cewa kai dai kurin makaryaci ne kurin hu kaji ba yanwa wannan haka aka ma annaban Allah ba kai ya kuma yi kai kira annaban Allah manzon Allah ne daga Allah ci kai tsaye amma ga irin amsa da manyan gari suka ba su muna kaiwa shi an ce mai wawa an ce mai makaryaci mai saura kai na ce maka kai ga waki kai ga waki kai wuci ka har wada ka wasa sun ce makarya muke sun wuce sun a a kyale ya guri wannan amsa da suka bashi ta cewa kai wawa ne kuma makareci ne ya mai da jawabi
قال يا قوم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين Allah akbar qal yanzu kenan an ce mai wawa kuma makareci ko shi ne kare ya kawai ce ya mutane har su dai iya lallaba ya kawai na akwai kira na tausayawa na ya ɗan uwana ya jama'ata laisa bi safa ni dai ban da wata ni ba wawa ba ne ba wata wauta tare da ni walakin ni amma ni ne ne matsayina rasulu min rabbil alamin kenan ba wawa ba ne ni manzo ne kuma daga Allah ubangijin halittu gaba daya shi ne ya aiko ni zuwa gare ku ba maganar wauta kuma aiki na ubangiji- أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين uballighukum risalati rabbi aiki na in isar mu da sakon ubangiji na ku lashi annaba kenan duk annaba da suke su ma ba su da su ba su da ra'ayin su su kasa annaba wa ayanwa kurin mutum ya bin taurin kai da taurin kai ke yana shi annaba kansu kurin aikin su su isar da sakon Allah zuwa ga bayi dan bayi na Allah ne. bayan Allah suke Allah ya aiko wani manzanni su kirayi bayi zuwa gare shi shi ne yawan aikin manzannin Allah da duk wanda da kira zuwa ga Allah ana kiran bayi ne a kyautata bayi a kyautata alaƙasa da Allah ma da su shi ne wajen aikin da wata ƙwarai ba kira ba zuwa gare ka ko zuwa gare ku a kira ne ake kiran bayi zuwa su gyara alaƙasa da Allah ko da za su yi wata illa ko kashe shi wannan ta saƙon Allah aikin su su isa su gyara alaƙar bayi da Allah mahaliccinsu shi ne ake ake duka mazanin Allah kenan muna kira ne zuwa ga Allah kuskure ne ban kashe wannan ba kenan yace ina kira ne ina isar muku ne da saƙon ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni game da ku ina mai nasiha mana mai mana siya mai neman ka tsira iya gaya ma ainihin gaskiya da neman alkhairi gare ka ɗan wa asalin nasiha kenan ba kai abin kun da kun kun ka aibanta shi ka ce mai kawuri ne kai ɗan wuta ne a'a mai da'awa da yake da'awa kira ne yake dan a gyara sabanin wasu kuma suka tsammani idan ana kira a gyara a an aibanta su ne an bata addinin su an ce masa kaza ne ai uwa ba haka bane wani wanda awa da ake cewa kaza bid'a ce kaza shirka ce ba so a yi gurin a zamana ga mushrikai ga masu tau- tauhidi ga waye a kan a nema ne ake mai shirkan nan da Allah ya fasa wanda yake bid'a ya fasa ya koma ga sunna nema ne ake a gyara ba aibanta mutane bane ake eh manuwa ce ta gyara gaba daya shin nasiha akwai mace gurin an kawo ta mutane kuka wure ne ɗan mutane ba haka ta manufa kira ba kira ake yi a gyara ne a gama kaza shirka ce kaza bid'a ce kaza kahurci ne dan kai ka tuba ga Allah subhanahu wataala ka gyara wannan shirka ka fasa ko wannan kahurcin ka fasa ko wannan bid'a ka fasa ka koma ga Allah shine manhajin mai da'awa ba bane ba na zargi an bata mu an zarge mu haka ba wa zargin kowa kenan ni ina muku nasiha ne kuma amin mana kenan ina ni mai mana ina ina da amana ce zuwa gare ku mana ba na ina na kan sako ne yanda aka faɗi haka nake isar da shi babu cin amana ni mai amana ne amini ne daga Allah kuma amini ne gare ku dan ba na kawo muku abin da ba shi ba in wannan ya kamata mu tsaya ganin akwai bayanin da kamata mu gama shi a cikin satutun insha Allah ɗan uwa kahin nan idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu karatunmu da muke na alwajiz saboda yan waye mun waye gari da yawa suna aqida ahlus sunna ma ba san me sunna ba dalilin haka insha Allah za mu sa darasi na alwajiz shi kuma kan aqida ta salafus salih musan me hakikanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa insha Allah kenan a wurin karatun na alwajiz na talata za mu sa wannan darasi zai da lokaci ya kare insha Allah kenan insha Allah wanda aka ka saka talata muna da littafin alwajiz za a ba wanda suka riga suka zo wanda ba samu ba akwai application ta android android android masu lura ke su doka sai suka zauwa mana karatu insha Allah wa ran talata insha Allah in waka nan ganin miwan tunani so da yawa masu shirin ahlus sunna balle wanda ta cikin bid'a shi iya ga an aka bi sunna babu kurin an kare roƙon Allah an kare shi iya ga iya da bukata wajen Allah ana shi zuwa wajen dan tsubbu an ce kai je wajen dan tsubbu kai je wajen boka kai ka to me zai ɗan wasa dalilin haka insha Allah za mu rika kawo fa'idodi da karantar da hanyar kiran Allah ga mai bukata insha Allah kullum karshen karatun ko da minti biyar za mu ɗauka kawo irin askar wanda ya zo na kwaran a sunna ka yi shi kawar wani tabar kyau insha Allah a yau zan kawo muku zan kawo hadisi guda insha Allah a yau insha Allah akwai ruwaya wanda Imam Ahmad ya rubuto haka Abu Ya'la haka Imam Hakim cikin sunan tahiyya na Albani hadisi na 100 da gwamnatin tara hadisin ya zuwa wannan addu'a manzala iya ce masa habbai ma asaba hadan qattun hammun wala hazan faqal allahumma inni abduka وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يجي إلا ذهب الله همه وحزنه وأبدله وأبدله مكانه فرجا قيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها إما بدك وانا رواية ما ذلك كما صحابي باب وانا متون قدا da wani bakin ciki ko damuwa za ta sama kowa ne wata da dan wani damuwa an kudi da ka tsaka isa minta in mai kudi ne in mai mulki ne bale talaka ko ba ku take in dai ka samu wata damuwa wani bakin ciki ya same ka maza Allah ce sai ka karanta wannan addu'a addu'ar wannan ce idan karanta ta tabbas Allah zai gushe maka wannan bakin ciki naka da damuwarka kuma bayan ya gushe maka bakin cikin da damuwa zai canza maka kan bakin cikin ya baka budi ya yaya maka ya baka alheri kan bacin damuwa sai ku ce ya rasulullah wannan addu'a kenan za mu koye ta yace ba mata ya ma kamata ga duk wanda ya ji wannan addu'a ya koya dan yayi ga lafazin addu'a zan maimaita ta iya ga masu ci kuma tun yana sakan karatun sai insha Allah zan maimaita addu'a Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika na sai ci biyajika ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لكن تنقرأ أبنك معنى الدعاء كاتي يا الله ni bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne ko kenan kina ce kenan ko ko kenan ma'ana duka na a hannunka nake yanda kai da ni hukumcin ka mai tabbata ne kaina kai Allah mai adalci cikin hukumcin ka ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna naka da ka ambaci kanka ko ka karantar da wani ka san da shi wani cikin halittarka ko ka saba ka sunan da ka sabkar da shi a cikin wani tayinka ko sunan da ka kiyance kanka da sanin shi baka gaya ba kowa ba a cikin ilimin gaibu Allah ina roƙonka ka sanya Qur'ani ya zamanto warakan zuciyata ya zamanto har yan kirjina ka yaye mun baki cike da damuwa ta Allah wannan addu'a na bace a koye ta dan a rika yi a lokacin damuwa zaka iya ta a cikin sujada ko bayan tayya tana ba mutum maganin doke damuwa ko bakin ciki Allah ta muke mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh